Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fusuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazuro Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Ka ji annabi ne ya ji sannan ta ji. in annabi bai ji ba ba ta ji ko da za a sa injin nika a kunnen in ka ga ka furta magana haruka sun fito an fahimta annabi ne ya furta in bai furta su ba ba ka da ikon yi ko da ka da bakin annabi kake magana in har ka iya ci annabi ne ya ci sannan ka koshi in annabi bai ci ba ko za ka ci abincin duniyar nan ba ka koshi in ka ji ka koshi ka koyi da ruwa to annabi ne ya koyi in annabi bai koyi ba ba ka koyi da ruwa kamar yadda sai annabi ya koshi da abinci kake koyi to haka ma sai ya koyi da ruwa za ka koyi to haka kuma sallallahu alaihi wasallama ka dangana da duk abin da ake mu'amala da shi mutane ne suke mu'amala da abin ko ko aljanu ne ko ko dabbobi ne ko menene in dai a cikin halitta dai ya ce jami'u dunul halitta dukkan sha'anin halitta halittar nan Allah kaɗai ya san adadin su ma alamu junuda duka illa huwa to duk ba shi dai shi yake ni sha'anin sai da shi daga sha'anin wannan fasihi yana daga cikin ma'anan wannan sai tijani ya mana a jawhar ta kamali yace ibada take minka ilayka shine wannan da min shu'ulul hamd ibada take minka ilayka fararan halara ne daga gare ka zuwa gare ka dama mun ce sanar za mu zo magana akan jawar safad har yanzu lokaci ne ba shi ne akan wannan ne ke faɗi bihi wa ilayhi fihi anhu tasarrufi muradi muradu al-hajj wal abd al-khalaf bihi ga manzon Allah ne wa ilayhi zuwa ga manzon Allah fihi cikin ma'aikin Allah anhu daga ma'aiki tasarrufi na murra na ba cikin shi da da annabi zuwa ga annabi cikin annabi da annabi dukkan lamari na yake tafiya muradi manufa ta muradul haqi shine manufa manufa Allah wal abdu wannan bawa kal kalam kuma al kalam yake a hannun mai rubutu to wannan shine ma'anar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mutu qabla an tamutu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku mutu tun kafin ku mutu yo kan ku sabi kamun ya mutu to za a yi mutum ya mutu kamun ya mutu shine kai fana'i ka gano kulli shu'ulul khalqi min sha'an fa'ilika ka daina wani dabara da wani iko ka gane ba ka da komai kawai abin na annabi ne to abin da ya wahala sai ya ma sauki wannan duk abin da wani zai iya yi sai sai ka yi saboda ka gano ba wani mai da duk komai ma na annabi to in ko ka gano komai na annabi ne da ka tashi aiki da abin sai annabi ya baka abin sai kai aiki saboda ka gano ba wani mai aiki to saboda ka duk yana daga cikin wannan ma'anar jami'in su ilmu khalqi ina min jiraɗi man arada an yanzu da ilal mayyit yamshi ala wajhi al-ardi fal yanzur ila ababakar as-siddiq wanda yake so ya ga matacce yana tafiya akan kasa ya duba abubakar as-siddiq yayi sanani shi ne ma shi wanda yake so ya ga matacce akan kasa yana tafiya sai kalli abubakar as-siddiq saboda haka sai abubakar ya riga yayi sanani ba shi to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke biye dukkan lamurra a cikin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa annabi Allah ya samar annabi shi ke ciyarwa yake tufatarwa sai samuwa daga annabi annabi shi kadai Allah ya samar komai ya samu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ya ce laula kama khalaqtul khalqa ya ce khalaqtuka ni wa khalaqtu kulli shay'in lak khalaqtuka li muradi wa khalaqtu kulli shay'in bi muradik a hadisi kuma annabi ce ana allazi khalaqa Allah kulli shay'in min nuri shine wanda Allah tabaraka ta'ala ya dace kowane abu daga haske na shine sai ta zalika wa nur wa nur al-aqwan al-mutakhawwilat eh wannan fasaran sa akwai rikici da yawa ونور الأكوان المتكونة العادل صاحب الحج الرباني Sake ta karanta amma kuma asra ilmai ne da ba su ambatuwa, asrarai ne da ba su faduwa, sai dai a yi musu dabaru kai a wuce. To a nan ne kan wannan gari su ne hankin shi ne Allah ta warkata ala ke faɗi maharajan baharai ne yanzu tsiyan, sannan ma barzakun layar tsiyan. Barzakun baharai ne wa na ma'ana wato teku na hayulan jismaniya na jiki ɗin nan wanda shi ne ainihin ruwan gishiri shi ne ainihin ruwan gishiri da kuma ainihin teku na ruhi na rayuka waɗanda suka wato tsirarar rayuka waɗanda su ne tamkar ruwan daɗi wannan teku na ruwan gishiri wannan teku na ruwan daɗi ba haka Allah ya marzal bare bai ne ma barzakun lafiya ba sa zuwa wannan bai ɓata wannan sai da ka jiki zai mai da ruhi ya lalace ruhi zai mai da jiki kuma ruhi ruhi zai tafi can inda jiki ba zai iya zuwa jiki kuma zai je inda ruhi ba zai iya zuwa sai kuma inda ruhi ba zai iya zuwa to sai da ka shine ma'anan wannan yan tsiyani suna haɗuwa ta ne gudun insani a cikin jikin ɗan adam kuma a lokaci ɗaya bayyana wa barzakhu amma tsakanin sa ko wani irin shinge akwai wani irin barzakhi shine nafsul haywaniya wannan nafsu din ba shi bane shi ruhi ada kankan wato rai ne rarar rai shi kuma ruhi shi kuma nafsu rai ne amma ya gurbata da wasu abubuwa to la yadyan ba su ƙetare wato wannan bai ƙetare iyakar da Allah ya masa wannan kuma bai ƙetare iyakar da Allah ya masa in ka ga dama kuma kace bar dilbarai ne ai baharu zati wa baharu sirru zati tekun zati da tekun asirin zati shine alhaqqu wal khalqu tekun haqqu da tekun khalqu yalta yani suna haɗiya cikin samuwar ɗan adam suna gudun insani da haqqu da khalqu suna haɗiya cikin ɗan adam amma tsakaninsu akwai barzahu shine kaifiya da misali shi haqqu bai da kaifiya bai da misali shi kuma kalku yana da misali kuma yana da taibiya to amma kuma gashi ana tare sai za a habbtu kuntuhu la yabyan ay la yatajawaz haddihima hadduhu ay gudun man takayyafa ala man la yakayyafu ballan tana wanda ya musaltu ya rinjayi wanda bai musaltu ba ko kuma wanda bai musaltu ba ya rinjaye da wanda ya musaltu a'a Allah yana nan Allah bawa yana nan bawa amma kuma ga sunan a tare shi Allah albaki shi ko bawan alfani in ka ce ai bawan ma ba sai a ce to gashi in ka ce kuma akwai shi sai ka ji ya mutu yake nan zai da haka haka lamarin ke ta tafiya to shine Allah da barka ta'ala yake cewa bainahuma barzakul lajiyan sai Allah san gaba sai yake yukhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan menene ma'anar wannan wato tsakanin halku da halku al-luqluqu al-qur'an kenan wal murjan shine hadisi Allah shine halku annabi shine halku shine marjal bahrain baharu zati wa baharu sirru zati nan Allah nan kuma annabi to anan in mutum ya lura sai ka gama ashe annabi ya fi Allah koyuwa kare kuwa ha to wannan azzat wannan kuma sirrin zat me yasa ya fi Allah koyo Allah kowa ya san har wanda ba sa bauta mu amma yaya dan adam irin su da ido ga baki ga hanci ga mata ka ce gani kaga da wuya ya za ta zama shi ne sirrin zat da sai zama wannan ilimai wannan shi ne ma'anar dukkan zuminu mallu'ulu wal marjat tsakanin su akwai ilimmai wato lukulun ulum ilimmai na alqur'ani shine lu'ulu wal marjan shine ilimmai na hadisi wanda ke fararowa daga halarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to can karshe da Allah tabaraka ta'ala yake so mu gane bayanin sai ta kullu yawmin huwa fi sha'n jami'u shu'unil khalqi min sha'ni khayrati hagan haga magana ta dawo to kullu yawmi huwa fi shanin din nan shine duki ba duki fa ba ma yunasu kullu kullu istidad wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ke fararo duk abin da zai munasaba da kowanne ɗaya daga cikin halitta gwargwadon abin da aka tanadan masa kuma gwargwadon abin da ya cancanta falahu kulla waqtin fi kulla khalqin sha'nu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci a cikin kowane irin abin halitta annabi yana da wani sha'ani na wani sirrin da yake karba daga Allah ya ba wannan hadisi bi ifadati ma yastahiqahu da gwargwadon kayaro masa abin da ya cancanta ga wannan bawa da yasa ahalahu kuma ya cancanta ya dace ga wannan bawa duk idade wato da tanadar wa bawan abin da zai iya ɗauka ba za a tura masa abin da ba zai iya ba abin da annabi zai tura mala'iku ba irin su zai tura wa ‘yan adam ba abin da annabi zai tura wa ‘yan adam ba irin su zai tura aljanu ba abin da annabi zai tura aljanu ba irin su zai tura dabbobi ba haka haka haka kowa gwargwaron abin da ya dace da shi to duk wanda aka tanaje shi shine famanist adda bi tasbiyat wa tasbiyat bil kamalati a khairiya wanda aka tanaje shi domin tsarki da tsarkakewa domin kamala ta alheri wal alwaru da kuma hasashe yanziruha alaihi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fararo masa ba wasu da kici da tare da bashi ainihin taimako da agaji na daukar abin da aka bashi kamar yadda adda bi takabbiyi wato jawar nafsihi wanda ko aka yi shi domin gurbatar jawharin zuciyarsa to sai a yi masa farari bil hayati wanda aka halice bila hayatul zulmati wato da ainihin suba na duhu wa raza'il da kuma kazanta da laifin aqaid da gurbata irin na aqida al fasidatu lalatacciya wal khaba'is da kuma ainihin wato wato wato wato lalata wanda yake kazanta kazance bishuru wanda yake na karora wal makari da abinci wa alwa'il alayi da nau'o'i na wato cututtuka wal masa'id da masihu والعذاب ده عذاب والوبال ده بلاء ينجيبها علينا اصول الاستدلال sai annabi ke kwararo masa wannan bala'an amma su ya bashi abin da zai ɗaukar bala'i idan alkhairi aka yi sai annabi ba ta ƙarfin ɗaukar alkhairi su ta ɗauka in kuma dan sharri Allah ya sai annabi ke turo maka yanzu ka duba fir'auna kamin sai shi Allah ne sai da annabi ya bashi madadin da in ya faɗi shi Allah ne zai iya ɗaukar bala'i وسلم إني أنا ربكم الأعلى so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba kowa gurgurdan abin da zai iya dauka halin da yayi ka ciki to gurgurdan yanda aka tana da kake karka ce ba zaka yi da inda ba nan aka kai ba in ka matsa kai kudi wasu kudi da kudin nan sun fi karfin ana turo ko in fali shi gozu su yanka dama ba na ka ba ka zo da ka tsaya ka fahimci annabi yana ba kowa gurgurdan yadda zai dauka yi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ɗaya daga cikin ma'ana Allah shine mai bayarwa Allah wal mudi annabi to anal kafi sai da shi yasa wani zalika kullu yawmin huwa fi sha'ani tunda ko annabi zama shine kafi na halara to sai ya zama kowane lokaci yana da sha'ani yas'aluhu man fis samawati haka Allah ya ce yas'aluhu man fis samawati eh kullum ne fi sha'an sai da dukkan abin da ke sau min mala'ika kullum na daga mala'iku ba ki dan su ala qadr maqamati kuma suna roƙon annabi gurgudan maqaman su kowa ya roƙe shi gurgudan yanda zai iya dauka wal anbiya kullum ala qadr maqamati kuma annaba suna karban madadi suna karban kyauta daga zatin annabi gurgudan maqaman su wal awliya kullum ala qadr maqamati sai wanne su suna karba daga gurgudan makaman su a wurin annabi haka ma shi dalu baki ne suna karba gurgudan makaman su wani shedan ya goni wani shedan ya goni to kan shi ne babba amma shi ma wata rana sai da ya sallama fir'auna gazo ya kusa zai kai da fir'auna fir'auna ya ce a a habaran kai dadi ai ku ya kamata a ganshi a gaisar ba mu ba yace a ku dai haba sai kai fir'auna ya ce a ku dai kamata sai shi ɗan ya ce da za ka ce yanzu ya kamata sai fir'aun ya ce a kai ne mai gidan sai shi ɗan ta ai sarran da kace inni ana rabbukum al'ala ko ranar ni fitowa ne bangon duniya ma na koyi ban san abin da zai biyo baya ba ya ce to to ƙarshe dai haka aka aka ta bugawa ko da ka kowane shedani gurgurdan girman annabi yana turo masa gurgurdan abin da zai dauka wanda zai rayu da shi da haka al'amari ke tafiya mai tsoro yana roƙon annabi ya fitar da shi daga nesa da kuma ya jaji sau da haka za mu tsaya mun zo za mu tashi nan kun biyo ne hoton shani shi ne gani kan abin da ake tanadan musu wanda suka cancanta da shi a kowane lokaci daga cikin ɗabi'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sha'aninsa sallallahu alaihi wasallam shi ke samawa kowa abin da yake amfani da shi na tsarki ne na zuciya ko ko na tsarki ne na jiki dukkan kamalatu na alkhairai ba shi da haka ke suna farar suna fararwa ne daga zatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tare da kuma ba mu karfin daukar abin da zai zo din to duk wanda aka tanaje shi domin daukar azanta da gurbata to haka fa jauharin zuciyarsa haka za ta kasance za a ba ta karfin daukar duhu da miyagun ɗabi'u duk wanda ya gani mummuna sai da aka tabbatar da shi karfin da zai iya dauka duk mugun sai annabi ya masa madadi na duhu dan annabi yana da madadi na haske da na duhu wannan jismani ya tashi ta jiki shi ke shayar da iblis yake shayar da sauran dukkan abubuwa kamar da yadda ke shayar da wuta sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bangaren sa farko lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya dora masa tajalli sallallahu alaihi wasallam farko saboda kunya Allah sai ya tsage ji kagin bangaren dama sai aka halitta aljanna da abin da yake ciki da dukkan salihai da mu'minai bangaren hagu aka halitta wuta da shedanu da sauransu to saboda haka duk wannan baki daya sallallahu alaihi wasallam shi yake yi shi yasa idan kaga mugu muguntarsa ta yi wa kai kuma ka nemi madadi daga annabi na fahimtar shi in kana da abokai ka fahimce su da kyau shine ma amfanin tarbiyya kowane halitta Allah tabaraka ta'ala akwai sunan Allah a jikin abu yana motsi ne da tasirin wannan sunan in mutum ne wani an dora masa a alqarib wani almuzillu ba da aiki sai wulakanta mutane da an yi magana ya tsafa kamar to in ka fahimce shi almuzillu ne aka dora masa wani kuma an dora masa almudi duk abin da ya shigo hannunsa zai bayar wani kuma almani to kai ko zai kaje kai ta zage zage ai wani marwaci ne baka san sunan Allah bane a kansa ai ai hana ne ya bayar almani ne ya hana shi yasa bai bayar ba shi kuma almudi almudi ne ya bayar shi yasa ya bayar yasa shi mu shi malam Umar san da Allah saka masa da alheri idan duk ƴaƴansa din an ba su abu ko ko kankani ne inda a gidansa ne to abin da yaron zai fara cewa alhamdulillah sannan shi Allah saka ma da alheri ko da yaro ne in ka bashi abu zai ci ya gode ba sai ya ce alhamdulillah saboda an nuna masa duk abin da za a bashi daga Allah ne to saboda haka sallallahu alaihi wasallam shi ke dauke da dukkan waɗannan al'amura baki daya shi yasa har muka faɗi can wancan jumar lahadi muka faɗi marasal baharin yaltaqiyan bainahuma barzakhul ladiyan har muka faɗi cewa kullu yawmin huwa fi sha'ani shi sallallahu alaihi wasallam kujerar ka da abin da zai zo daga Allah su ya sauka ofishin annabi ya sa hannu sannan ya zo wurin mu ba abin da zai zo wurin wani halitta ko da kwayar zarra ne sai annabi ya ya san da shi shi yasa sallallahu alaihi wasallam shi ke tafi to ba ma annabi ba kudi in aka ce kudi ya kamata shi yasa na zo da kashin ilbab bari mu ji abin da shi Ibrahim ya ce yace walaysa bi khalqillahi azza wa jalla shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu ya ɗauko magana ne ana kawo bambancin sai da faɗi mutum zara'a da sai da aisha da sai da maryam da sai da ga su nan dai matayen nan manya shugabannin iyayenmu to shine sai ce to walaysa fi khalqillahi azza wa jalla kullahu عموما وإدلاقا من بعض الأنبياء من البشر والملائكة من من يتعدى منه أن يصل إلى مقدار ألف جزء من تقوى قلوب الأقدار ولو بلغ ما بلغ باب وني cikin halitta Allah da waraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka baki ɗaya, umuninsa da ikilakinsa bayan annabawa daga mutane da mala'iku wanda ya isi ya zo ko kuma isaru zuwa gwargwadon kaso ɗaya a cikin dubun juz'in tsoron Allahn ƙudubul a kaɗaji. Walau balaga ma balaga kuma ko ya kai inda ya kai, ko mun girman mala'ika ko mun girman malami bai isa ya ɗauka ba. Fahu Abdul jama'at min musulmi ne ƙudubul a kaɗaji shi ne mafificin dukkan jama'an musulmin duniya. Sai kulle asirin a kowane zamani. Illa ma kana min mafatihul kunuzi. Sai dai abin da irin rabu cikin waɗansu waliyai ɗaiɗaiku da ake ce da su mabuɗan tafkokin Allah su ne waɗanda yake duk abin da za ka samu bayan an yi budget nashi in mutum ya fahimci wannan bayanin da ake anan to anan ne za ka gane makamin shi Tijjani da makamin shi Ibrahim ya fita daga cikin da'ira hankali da tunani saboda hatta kurbul aqdani wanda ake cewa gausul jami'i al-qurbul fardul jami'i wane ne shi din ma yana kafada da kafada ne da kurbul aqdam da da da da da mafatihul kunuz su mafatihul kunuz yanda aka ce wasu waliyai ne waɗanda yake sun san wani asiri a cikin halar Allah wanda gausul ma bai sani ba idan aka dora mutum a kan kujerar gausiya to sai an nemo mafatihul kunuz ka har hado asiran da ke hannunsu sannan ya danka a hannunka sannan kujerarsa ta tabbata gare shi to amma ban da shi tijan da shi Ibrahim to anan za ka san ashe duk hauhau a Muhammad da yake mana ta ai shi Ibrahim gausi ne kudubi ne harbi ne jami'i ne kaza ne kaza ne yau dai a cikin harafin da zamu tashi duk zamu ji zai bayani to saboda haka shi ne nan yace to sai dai su fatiyul kulu fa huwa afdalu minhum shi kutubul aqdab ya fi su fi umurin a cikin waɗansu lamurra wahum abdalu minhum fi umurin su ko sun kishi a cikin wasu lamurra fa idza ta'alla fa idza ta'aqqalta hadha in ka gane wannan fa fatima ta abdalu min aisha nan zaka gane fa sai da fatima ta fa aisha kadan babu wani jayayya wurin maryam wa asiya haka ta fa sai da maryam ta sai da asiya wa qawlaha radiyallahu anha kasance ta Allah ya kara mata yadda أدركت القربانية تارك قربانية العظمى دون سائر النساء سابان دكتم ثورا ماتا لكونها لا تهيد دومن إتباتا هيلا فلذلك صور حكم أدركت القربانية تارك القربانية والقطب إن كذلك قطب الجامع والفرد الأشهر والقطب القطب الجامع والقوس الأشهر فأنا نبغي سيد الوجود fi kulli asrin a kowane zamani in ka zan ce kudubul aqdami to ana nufin sayyidul wujud fi kulli asrin illa ma kana min mafatihil kulli kaga dai ana ta yin tojiya sai dai abin da yake har to na'am na'am wa min kauni ha uqiyat martabatul kamali da kuma kasancewar cewa ita an ba ta martabar cika min adiya saboda albarkar babanta ma la madma fi ibn musai martabar da babu abun fadayi cikin sa ga mata fani zalika saboda haka ne adrakatul qurbaniya ta qurbaniya wal qudubu in kaje an ce qudubi sayyidul wujud shine shugaban samuwa fi kulli asrin a kowane zamani illa ma kana yin batil wato duk anan ana so ka gane ko tijan da shi ibrahim sai ka kaza ta illa ma kana min kaza illa ma kana yin fatil kulub sai dai abinda Allah yake kance fatil kulub dan hatta shi tijan farkon lamarin sa bukatarsa abin da ya sai bi Allah razu yake bukata na da in zama cikin mafatihul qulub sai Allah razu yake saboda da sayyidina yake saboda abin da na sani gare su na asirin Allah da ikon Allah kuma sai Allah ya dora ni akan su ya dora ni akan waɗanda ya dora akan sai ya boye da kuma eh a cikin wannan wata a cikin watan al-muharram da muka fita a cikin shauki yani ya hau kujerar tafiya karama mai dugo وفي المهرم جدا قوس الرسيد خليفة عن المهيمن المجيد أوتي ذاك شيخنا بعرفة حكاه من حققه عرفة تو وبعد شهر وليالي ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى شين وطن سفر wannan wata irtaka ila maqami al-aziz al-muntaqa maqami al-maktum an kullu wara wa annabi ma wara'ahu wara eh maqamin da bayan annabi babu wani a gaban sa so saboda haka wa sababu adami haidatiha yake ko ka san dalilin da yasa ba ta haila anna takyinu nutfata cewa ainihin halittar nutfata allati takawwal fi sulbihi sallallahu alaihi wasallam wacce aka kasantar da ita a cikin tsatsan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam takawwal min akali tufata ta faru ne saboda cinsa abin da yayi min tufahil jannati daga abin din aljanna faliza saboda haka tsala fiha abuha mahaifinta ce da ita fi haura a adamiya ita ce horin ina a duniya وكونها هوراء لأنها لم تخلق من فضلات التراب me yasa ta zama hurin ina a duniya saboda ba ita an haife ta ne ba daga ragowar abincin duniya ba mafi yawa du nufanmu maniyin kowa abin da ya cire a duniya yake yake tacewa sai a samu abin da aka aka samu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam nufarsa hafud dan aljanna ita sai da ba da ma nufarta hafud dan aljanna saboda haka daga aljanna aka dauko ta aka aje ta inna dona kalkawsa fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar to saboda haka shi ne dalilin da yasa maddata sariyatun fi jasad adama wato min tadratu turabin da maddata sariyat kaga idan ma ita sai da faɗi ma ba yar adam ba in ka lura da wannan saboda ragowar abincin duniya wanda aka yi shi da ƙasa ainihin maddarsa wato ya gudana ne fi jasad adama daga jikin annabi adamu alaihi salamu ila sa'ir bahiri zuwa sauran zuwa tattalin ƴaƴansa fa inna ma kanat maddatul ifata ita ko madda na ifata min ma'anin da daga ma'anan aljanna ne daga abincin aljanna ne wa asraraha da kuma asraran aljanna allati khalaqa Allahu min harfur wacce Allah halittur min daga ciki daga gare ta fa kamulat taharatu saboda ta fi karfin sai da Fatima istika min mulabazati ahwalul bashariya daga mulabasa cuɗanya da halayen mutunta sai da faɗi ma ba ta cuɗanya da halayen mutunta allati tulabisun nisa wacce take bujirowa mata shine haila fa kanat bi zalika haura a adam ya saboda ta zama hurul din kuma yar adam wa bi zalika ne ta zama hurul din yar adam hurul din ta bangaren aljanna yar adam ta bangaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato anan fa ta karbi wani abu daga cikin asirin jawhara can wa nurul akwari mutakawwinat shine ma'ana al'adami to saboda haka wa bizalika saboda haka wasalat al martabatu al ulya ta sadi zuwa martaba madaukakiya bayyana dai al haqq a gaban Allah subhanahu wa ta'ala allati laysa fawqa illa nubuwa ta kai matsayin makamin da sama da makamin babu wani sai annabta wa aisha ta ko sai da aisha ummul mu'minina radiyallahu anha وغيرها دوتنتا لا مدمع لهن في هذا باس دا أبن قطعي أتكون ونا فبان لك حين إذن تو دغنن ذاك غاني أنها أبدل من جميع النساء الفضل هذه لا تاتي جيتا cikin dukkan mata yi manya an gani ho to can kasa in kai kasa zaka gani fahasul amri anan ne magana take ko kuma wa ammal qawl bil buwati maryama qulna innahu badilun amma zancen da aka yi a cikin annabta sai da Maryam mun ce wannan ƙarya ne wa huwa bi ibtalihi anna al-qudwa abin da yasa zai bata wannan cewa qudbi fi kulli asrin a kowane zamani da hu gatun ila kulli zarratin yana da mafuskanta zuwa kowace kwayar zarra min al-mawjudati daga cikin ababan samarwa ya muddaha wa yuqawwimuha yana ba ta madadi kuma yana tsaye da ita yana karfafa ta kullum wujud baki ɗayan wujud zarratan zarratan duk gashin da ke jikinsa eh eh eh eh eh kudubul dani yana fuskanta shi ke ba da madadi shi haza a cikin wannan samani sajidin kai babu wani mai sujada sajada lillahi da zai wa Allah sujada tabaraka wata'ala fil wujud a cikin samuwa auraki ko wani mai ruku'u raka'a lillahi wanda zai ruku'u lillahi ta'ala ga Allah aw qa'imin ko wani mai tsayuwar sallah qama lillahi da zai tsayi da Allah tabaraka wa ta'ala aw zakirin ko wani zakiri mai ambatan Allah zakara Allah ta'ala da zai ambaci Allah ta'ala da ayi zikirin da kowane irin zikiri ne shi gani irin jura a cikin dukkan samuwa ba wai mu kada yan adam ba aljanu da mala'iku da sauran yake to fal kudubu kaga kudubi shi zalika a cikin wannan wani muqimu lahu shi ya tsida masa wannan aiki shi ke yin aikin sai ka dauka kai kake yi فبه صلاح المسجد بشير من تسبيح كين تسبيح وبه أبد الآيات بشير من إبادة كين بوتا وبه سجد الساجد دوسي من سجد كين سجد وأتو دقوشن دوسي duk inda ka zaune yayi sujjada kana yin ikon Allah dauki kuma an yi sujjada kai mana in ka zaune yayi ruku yayi ikon ka ga dauki kuma an yi ruku to haka ne da'iman shi ke aiki wa bihi waqatul zatul ukhra haka kuma dai fuskan ma da shi ne take abu Allah la tusaru wata ba iya ambatanta anan ba za ta faɗi ba wannan fa hasilul amri kaga dai hasilul lamarin shi a cikin wannan annahu cewa shi lilu dudi ga halitta baki dai kulli baki dai bi manzilatul ruhi lil jasadi in baka gane jami'u shu'unul khalqi ne ta alfai da shi ba to ana magana dan in mun ce za magana kan annabi abin zai yi nauyi to an dawo maganan kudubi kudubi yana matsayin rai ne da jiki kama annal jasadu la qiyama lahu kamar yadda ka san jiki ba zai iya tsayawa ba wala ta'aqqala lahu ba zai iya fahimta komai ba illa bi ruhi sai da rai wala harakata lahu babu motsi ga jiki illa bi ruhi sai da rai وجميع خواص الجسم دكا خصائص نجسي الظاهرة والباطنة والظاهرية والباطنة من حيث ما هي هي فين دتك الله هلكيتا كلها باكي دي بالروح الحيواني تنا فارواني دا عينه رن نجسي رن دا أكي رايوا دي المتعلق به وان دا أكراتيا أجسين جسي فإذا أدمت الروح إن أكا إن جسي رسا ري منه إن أكا رسا روحي أجسين جسي in adamat sai a nemi wannan jiki babu in adamat da riya khawasul jismi dukkan kasa'isu na jiki motsi da natsuwa da menene da shaka da ji da gani da waye duk sai a rasa wasaran mayitan sai jiki ya zama gawa ma'adumin rasashi kazalika jami absadul wujud to haka kuma dukkan sauran dukkan dukkan halitta shi nisbata ya ilal kudubi in aka danganta zuwa kudubi huwa la hakar ruhi lil jasad to kudubi shine kamar rai a jikin jiki halau zalibu ruhaniyatu da ake za a zare ran gausi kudubul jami'i min ha a cikin wannan duniya dan adamatul wujudu kullu wallahi da duk halitta baki ɗaya sun kore sun narki sun zama ba su fa huwa ruhul wujudi shine ran dukkan samuwa wa kullu hawasul wujudi dukkan qata'ib na samuwa da asliha baki ɗayanta adalci anya arsa cikatta wa turaqiya da rarrabarta wa umumiha da tattarinta kusuta da keɓantarta wa idlaqiha da idlaqinta wa taqyidiha da taqyidinta kulluha baki da la tulazimu zawati wujud ba ta lazimta ba ta dawwama cikin zati wato samuwa illa wujudu ruhaniyatul qudbi sai da ran ainihin qudbi jani fiha a cikin ta fa idza azala al qudbi idan aka zare qudbi idan za a zare qudbi ruhaniyatul in qudbi ya zare ransa a cikin halitta in adamal wujudi sai ya halitta ta zama bata yani shi kulliyatu awalimi kuma ismul azim ya gudana cikin dukkan wato gwamnatin jikinsa zai da dai wannan ya isa in muka gane wannan to shine ainihin tafsirin jami'a shu'un al-khalqi min sha'an failaki qaimi wa kalkali to shine malam jami'a shu'un al-khalqi min al-azali ila al-abad dukkan tawayniyar halitta da dukkan al'amuran tun daga azal har abada min sha'ani failaki yani alfasihu albaligu alghaya fil fasahati wanda ya kai matuƙa tsabar fasaha fa aini yace ai walan ma alimtu anna alhani bi aba'il mahluqati alhissiyyati wal ma'nawiyyati wa habtuhu aini ai ala kulli halin la ara ghayru ahmad shine ma'ana ala kulli halin la ara ghayru ahmad kana ne ba fi shuhudi nabiyina sawawun falil agayar la ta shawahu saboda haka da'imin shi Ibrahim baya ganin wani ma'aikin Allah saboda tsabar ganewar da iwa cewa da yin shi'un halki babu wani mai motsi a cikin halitta shi yasa yayi kokari ya zama shi shi ma ya zama shi shi ne dalilin da yasa yayi daukan nauyin halitta baki daya kulwiya wa subliya wa kalkali ay sadri wato na ba manzon Allah idanuwa na na ba manzo Allah kirjina wa dirsi na ba manzo Allah takadduna wa laqaliki na ba manzo Allah gudan harshe na bi ma'ana ido na idansa kirjina kirjinsa harshe na harshensa takadduna takaddunsa shi yasa idan shi Ibrahim yayi magana da budda ne ka gani cikin hadisin ko da jira ake wannan ta duniya sai Ibrahim yayi magana in dai mutum ya kai martabar istihadi ne iya gano al'amura daga alkur'ani zuwa hadisi zai gano magana shi Ibrahim baki ɗaya hadisi ne da Qur'ani ko. Da zo da aka wannan shi ne, sai can gaba ce dalilin annabi mai girma ne dalilin kyakkyawa ne, sai ko wuka bi umma yake zikin rabbi wato shi ne alkur'ani. Bashirin annabi albishin ne nazirin mai gargaɗi rabbu sirikin ma'abocin gaskiya musaddiki a wani gaskata ya'ani dalilin ai kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilan annabi sallallahu alaihi wasallam babba ne mai girma ne وقوة متقين بكمالة ظهورا من تركي كانت جلالة ودهارته حدا بين القلوب والنفوس جلالة النبي جرمان النبي دكاون النبي دكاون شيء كي كنت إذوك يتكافي مثل سوء العدم فكانت النفوس قد ألقت كل ما بأيديها منقادة مستسلمة هيبة له وإجلالا وهياء منه صلى الله عليه وسلم saboda haka sai ya zama ainihin hannuwan zuciyoyi sun yadda dukkan sandunan sun ɗaga nu sun saranda gaban annabi duk gaba ɗaya sun ce sun sallama sallallahu alaihi wasallam kuma ya karɓa eh jamilu ai jamilul waji annabi mai kyakkyawan fuska ne fa aina ma halla bi buqatin duk inda annabi ya sauka a wuri aza atilkal buqa jinuni wannan wurin sai ki haskaka da hasken ma'aiki wa jalalati da girman sa wa haliyat sai wurin ya ado ya halawati da dadin annabi wa tahayyat shu'una gaba ɗaya sha'anin wurin sai ki tanadi da muhabbaci da farjinin annabi falamma qududa lokacin da aka karɓi ran ma'aikin Allah zahabar sirar sai fitila ta koma sai wannan hasken ya gudu wa zala bau haske ya gushi wa fatatil taharatu sarki sai ya kau wal jalalatu da girma wal mahabatu da kurjini wal halawatu da dadi ba wani dadi wa kama lahu sallallahu alaihi wasallama tasirin fi hayati kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tasiri a rayuwarsa kazalika lahu tasirin ba'da wafati to haka annabi ma yana da tasiri bayan yayi wafati yanda ka san annabi sun zauna da sahabbai to haka kuma a yanzu akwai wanda suna ji su har yanzu sahabban ne ba su jin annabi ya kau annabi yana nan kuma duk da ba ma gani mun yadda eh to so da haka a yace a mu lura da maganan sayyidina Anas bin Malik lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya wafati lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullahi abin da yake yace ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo al-Madina Madinatul Munawwara lokacin da annabi shigo Madinatul Munawwara aba kulli shay komai sai haske min ha daga Madina falamma kana al-yawmul ladzi mata a lokacin da annabi ya fati fi azlama kulli shay sai komai ya duhu a cikin Madina wa ma nafadna aydina an annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna lafi tabniyaka ankarna qulubana sai ba mu kare binne annabi ba mu kakkabe kasar kabarin annabi a hannunmu ba sai da muka fara inkarin zuciyarmu irin zaukin nan da ake ji na Allah da fana'i sai muka ji babu kamar gane shi abin a zatin annabi to shi yasa waɗanda suka zauna da shi Ibrahim kususiyar su ta musamman shi saboda abin da suka karɓa na zauki to sai mutum ya sallama musu ya yadda da su zai iya samu in mutum bai yadda ba zai taɓa jin irin wannan abu ba sai dai ta hauma hauma kawai yasa ake bin wanda suka in mutum ke ba zai bu ba to ba zai ji komai ba خلقه تجيئي قال أي القرآن قال تعالى إنا ننزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنت من سيدة عائشة كما إن لم كفدي سيدة يعني باكي دا وهكذا إن كان من الله صلى الله عليه وسلم بايا فشي بايا كودا كي غبر متن sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kankan da kai yana biyan bukatar iyalinsa annabi yana tunkiyar da kafadarsa ga wanda ba su isa ba sallallahu alaihi wasallam ba taba tambayar sa wani abu ya ce babu ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi amar yadda aka kawo ta cikin ɗakin angonta cikin lullubi kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqarib wal ba'id wal qawi wal da'id inda fil haqq sawa'u annaba a wurin sa da na kusa da na nesa da mai karfi da rarrauna a wurin sa duk ɗaya ne amma a wurin gaskiya wa ma abada min annabi taba zagin abinci ba annabi ya ci abinci ya tobe da ce ba daɗi annabi ya taba yin haka ba in dai ya sa a baki to sai ya haɗi zai so sai ya ce to alhamdulillah amma ba zai canza fuska ko ya tauri ba amma mu malam wani abincin ma to zai da haka shi ne sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zagin abinci ba in ishtahahu akalahu in ya so abincin sai ishe shi wa illa tarakahu in ko bai so sai ki sai ki ci wala ya akul mutakan annabi bai cin abinci a cikin gide wa ya akul ma ta yasara annabi yana cin abin da yi sawwaka ba ci ya take cikin sa wala yamtani min mubayin annabi bai kin cin halal in ji abu halal ne duk abin da ya zama halal annabi bai ce ai wannan irin abincin masu kuɗi ne ko wannan irin rigan masu kuɗi ne ko wannan irin abincin sarakuna ne in dai halal ne annabi zai ci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yi wata guda ko wata biyu ba a kunna wuta a gidansa na abinci ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin hadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka manzo Allah yana godiya ko da kafar kaza ka bashi hadiya zai ta gode ma in sai ai sati annabi yana gode ma akan kafar kaza da an zana zai ce kafan nan fa na ji dadin ta ba Allah ya ma albarka da an saki dawo gurin ce kai Allah ya ma albarka kafan nan da na tuna tafi in ma addu'a eh annabi yana dinke takalminsa da hannunsa annabi yana dinke rigarsa in ta yage annabi yana zuwa ya gaida mara lafiya da kafarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ansa kiran duk wanda ya kira shi mai kuɗi ne ko talaka ne sallallahu alaihi wasallam yana ansa kiran duk wanda ya kira shi wulakantacce ne ko mai girma ne annabi baya wulakanta kowane daya magana annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da zai fahimta dan annabi yana magana ne fasali fasali sallallahu alaihi wasallam to ya kamata dai mu tsaya nan ya kamata mu faɗa kan magana shi da yace musaila mutul kazzabu hawala kaunahu sharikan lahu fil amri mahabata mashdiqi ko da yake a cikin wannan din akwai magana da shehu yayi yana cewa wai fa innaka mihrabul wujudi wa wajhuha wa innaka babul wasl lil mutaqidi cewa kai ne masallacin halitta kuma kai ne alqiblan masallacin kai ne kofar saduwa ga Allah da duk wanda kofanto ibashi to anan tun da mun magana sai da Fadima akwai salatin da ta yi wanda ita ce da nan sai da Fadima ta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati dan kar mu dauka wai kamar salatin Ibrahimiyya shi kare ne salati sayyidina Abubakar yayi sayyidina Ali yayi sai da Fadima tana cewa Allahumma salli ala man ruhuhu mirabul arwahi wal malaikati wal kawn Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin اللهم صل على من إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين الله كي صلاتي بسران الله كي صلاتي أبس وندران سني مصلاة دكا رايكا الأرواح ودنس ملائكون ما سكن من جرمة دكما ملائكو دكوني الله كي صلاتي بس وند شيني limamin annaba da manzanni Allah kai salati bisa wanda shine limamin in aljanna bayan Allah mu'minai sai na bakar ma yawo annabi salati yace Allahu salli ala Muhammadin abduka wa rasuluka wa nabiyika wa habibika wa aminuka wa khiratuka wa sawwatuka bi afdal ma sallaita ala ahadin min khalqika Allahumma faj'al salatuka wa ma'afatuka wa rahmatuka wa barakatuka ala sayyidil mursalin ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin محمد قائد الخير ورسول الرحمة اللهم قرب جلفته وأزم برهانه وكرم مقامه وبعثه مقاما محمودا يغدقه به الأولين والآخرون وانفعنا بمكانه المحمود يوم القيامة وخلفه فينا في الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي بكر الصديق sannan sayyidina ali shi ma da Allah ya saukar da inna Allah mala'ikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima annabi sallallahu alaihi wasallam koya musu yanda za su yi shi ma sayyidina ali ya ce labbaik allahumma raddi wa sa'adaika صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما صبها لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام عن علي بن أبي طالب فيما يأي فصول هكا ونن شيني أبن نظام ودي أكام فإنك الإرهاب الوجود sai kuma magana akan musailama da maulan musu ibrahim ya kawo maganarsa a nan بقال مسيلمة مسيلمة الكذاب شو ده شو مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له بالأمر ما بتمشتكي شو مسيلمة أنا كده شو مسيلمة ابن حديد اليماني الحنفي shi yana daga cikin ɗaya daga cikin manyan makaryatan da suke da'awar annabta akwai aswadul unsi akwai shi aswadu ya ke ce da shi ai halatu bin ka'ab bin auhu a mutum banza ne kwarai a zamaninsa shaidani ne kuma kakkarfa ne sai ya ga wannan ya ishe shi yi da'awar annabta ya dinga faɗin abin da yake faɗi akwai kuma mace ana ce da ita sujahu bint al-haris bin suwaid bin aqfan al-taglibiya ita kuma baturiya ce amma a cikin larabawa sai da'awar annabta Allah tabaraka ta'ala ya tunkudo mata mutane sai azuma za ta zo ta yaki sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da ta to ta haɗu da ƙasar ta haɗu da Bani Tamim sai ta kira su ta ce su zo su amsa annabtarta sai suka amsa suka fita a cikin musulunci suka bi ta da suka bi ta ta tattaro su suka taho za su tunkari sai na abakar sai suka a iski kasar a yamama wato kasar musaila wasu kazzab shi kuma lokacin yana yaƙi da musulunci a lokacin ana faɗa da shi to sai ta ce to ya kamata a tsaya shi ma musulman a kamo shi shi kenan da ta faɗa haka haka zo ya ce a a je a yaƙi da su aka ce mai ai jama'a ta suna da ƙarfi kaza kaza kaza sai ce to abin da za a yi sai ya rubuta mata takarda sai yana so su haɗu shi kenan sai ta yadda a haɗu lokacin da suka haɗu ita ita su jawo mace ce da ta zo bakin garin sai ta ce ai yanzu ma Allah ya mun wahayi sai mutanen su suka ce me aka yi miki wahayi sai ta ce ai yanzu yanzu nan aka sauka mun da alaikum bil yamama tuttu da bihal hamama fa innaha ghazwatun sarama la talhaqukum ba'daha malama wai na tafi wai Allah ya ce in muku wasiya da yamama ku kewaye mutanen musailama ku kewaye su kewaye irin yadda wato tantabaru suke wa abinci domin cewa wannan yaƙi ne na tsinke kawuna kuma bayan kun yi wannan yaƙi wani irin zargi ba zai ƙara zuwa wurinku daga Allah ba haba nan da nan suka yi azama musailama da ya ji labari sai ce da Allah ta yi hakuri a zo a gana da aka zo wurin gana suka keɓe cikin bukka shi ke ne ya ganta kyakkyawa sai ya ce mata to ki hakuri zan baki rabin ƙasa shi kenan sai ta yadda da ta yadda tana yadda sai ce ai kuna yadda din nan sai aka yi mun wahayi sai ta ce ya kai mahayi sai ce sami Allahu liman sami wa adma'ahu bil khairi idza dani wa la yazalu amruhu fi kulli ma yusirru mustami ra'akum rabbukum fahayyakum wa min wahshatihi akhlaqum wa yawma dinuhu anjakum fa ahyakum علينا من صلوات معشر أبرار لا أشقياء ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار لربكم الكبار رب الغيوم والأمطار yace abin da aka yi mu hayi kenan yace ai kuna faɗin haka kai sai da Allah yace ai Allah ya ji ya ji wa kin amsa shi kuma Allah ya amsa miki kuma an kwaɗaitar da ke ga alheri kuma kin amsa saboda haka wato lamarin Allah dama cikin dukkan abin da yake sa farin ciki tattararre ne saboda haka ubangijin ku ya gairu ku kuma ya gaishe ku saboda haka kuma ubangijin ku dukkan abin da ake ce ma cewa Allah daga yau ba zai ƙara haɗa ku da cewa ba kuma ranar alkiyama Allah zai tsiratar da ku kuma Allah ya raya ku Allah ya ƙara muku tsawon kwana kuma wato mu dinnan wato salatin Allah ya tabbata gare mu ma'abota biyayya Allah da ni da ke wato ni da ke ba matsiyata ba ne ko ba fajirai ba ne saboda ne muna tsaye da ibadan mu dare da rana muna azumi kuma ga ubangijinmu saboda haka ubangijinmu shine ubangijin gizagizai da ruwan sama wai ayat kenan shi kenan sai da ta murmushi sai ce a an sake gaya mu wani abu lokacin da kika yi murmushi din nan saboda kyakkyawa ce yana so yaudare da ni sai ce wai وجوههم هتلت وأبشارهم كفت وأيديهم كفلت وي وي تساقون في الشاواوا sannan zuciyoyin su masu tsarki sannan hannayen su kuma sun yi kamuya shi kenan sai wai da aka masa aka sai shi kuma sai ce lan nisa'u ta'tuna wala al-khamru tashrabun ولكنكم معشر أبرار تصومون فسبحان الله إذا جاءت الحياة كيف تحيون وإلى ملك السماء كيف ترقون فلو أنها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور ولا ولا أكثر الناس فيها الصدور يا أبن دي تجينا so abubuwan su da yana da yawa to da suka keke da ita wannan mata sai ya ce mata wai da Allah ga mun me ake miki wahayi ke sai ta ce a ba abin ka ba ai kamata yi namiji ya fara tunda ai namiji shine a saman mata ba a cikin qur'anin muhammadu an ce ar-rijalu qawwamuna ba kaji ba ta wani ta go wai ta yi da'awa annabta amma ko ta ce wai namiji ya fara to shi kenan da ya jaka shi kenan sai ta ce kai ne ake ma wahayi ka gaya mu sai ya ce wahayin da aka yi mu lokacin da aka saukar da muhammadu sallallahu alaihi wasallam alamtar kai ba ni kuma an saukar mun da ألم تر إلى ربك كيف فعل بالهبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين سقاف وهشاء wai yanzu ya kaga ubangijin ka da yake aikata da yan mata irin masu ciki din nan yana fitar da ainihin maniyin nan da aka sanya a cikin su sai ka ganshi akan ƙasa yana tafiya alhali da yana tsakanin tindi da uwar hanci wai shine aya alamtar kai bai shi kenan sai ta ce a to banda wannan kuma ba wani abu sai ce inna Allah khalaqa lin nisa'i afraja وجعل وجعل للرجال وجعل الرجال لهن ازواجا فنولد فيهن قوسا ايلاجا ثم نخرجها اذا نشاء اخراجا فينتجن لنا سخالا انتاجا ويعمل دي سكه وينزو Allah tabaraka wa ta'ala ya halittan wa mataye ya halitta farji ya ba mata sai ya halicci maza kuma ya sanya su zama mazajen matan shi kenan sai ki sanya azzakuran mazaje a cikin farjin matayen yana shigarwa kuma shigarwa sannan kuma idan ya ga dama sai i fitar da su fitarwa sai kenan sai ga sai sai i sanya yaya sai su zama kayan amfani a bisa abin da maza suka aikata musu shi kenan sai take ashhadu annaka nabiyullahi sai ka duwa waye ne shi kenan sai ce wata to wai wai za ki iya dan aure ki dama abin da yake so kenan shi kenan in kika yarda na aure ki sai mu shine kasar larabawa shi kenan sai abin da zai faru sai ya faru shi kenan dai ta yadda da ta yadda bayan kwana uku ta koma wurin jama'a ta suka ce ya aka kika da sai sai ai ni aure da shi ai annabi ne shi ma ai annabi ne wai a lokacin ma da jama'a da sai ta ce kaga iko Allah an ba dan mun tattauna ba da sai in yaƙi ka ban san kai ma annabi bane shi kenan suka daidaita dai annabi ya aure annabi ya shi kenan to sai aka zo mutanen da suka ce a to ce ya aka yi ya aka yi suka yadda aka yi aure ba sadaki ai bai kamata mace irin su a ce an yi aure ba sadaki ba saboda haka sai ta ce eh gaskiya ne da ta aika wurin sa sai Musailama sai ce to ki turo wali da ta turo shi sai ta ce abinda za a yi ka gaya mutanenka ka gaya mutanenka na sauke musu salloli biyu a cikin sallolin da Muhammad ya zo musu da shi shi ne sadakinta na ajiye musu sallar asubahi da isha'i dama sun fi wahala na na na na yafe muku ku je abin da aka yi mun wahayi ce kai to a wani kaurin kuma aka ce a abin da yace yace ya sauke musu salloli sannan ya halatta musu duk wacce ta yi imani an halatta wa muminin da ya imani farjinta kuma an halatta musu jiya amma fa da sharadi a cikin kofin tangara shi ne ya yi da aka to haka lamarin sai dai ga tafiya dai har ƙarshe dai sai da aka kashe shi da aka kashe shi aka tsire shi washi wanda ya kashe sai na hamza shi ya kashe shi da aka kashe shi aka tsire shi a jikin mashi shi kenan sai wani sahabi sai ce wannan dan iska ne na gaske ya kamata inda yake yin ayoyi yake saukan da ayoyi tunda an kashe shi mu ma bari mu mai aya eh bari mu ma mu mai aya sai ce to sai ce inna a'dainaka al'ud wa aqadnaka 'ala al'amud wa ana banin laka alla ta'ud sai ce tunda kai ma ka ce ai an saukan maka da ayoyin da aka saukar wa shugaban mu to mu ma yanzu gashi nan mun baka ici mun tsire ka jikin ici kuma ga nan mun zaunar da kai akan ginshiki ko motsi ba ka iya yi kuma ni din nan na lamunce maka ba za ka dawo duniya ba har abada shi kuma na na shi kenan to haka abubuwan zai ya faɗi abubuwa lokacin da aka saukar da alamtar kai da yace shi ma an saukar masa aka ce da aka saukar maka yace alfilu malfil kuma adraka malfil lahu zanabu wasil وخرطوم طويل وإن ذلك من خلق ربنا لقليل wai shi nan zauka mai alhiru alhiru ka ga jiya jiya kuma a zaka nan wai ne sanar da kai jiya da hun zanabin wasil jiya wani katon abu ne mai gajeren bindi wa hurtumin ɗawil amma kun mai dogon hanci za ka ga jiwa ka ban wani babban abu amma wa inna zalika hi khalqi rabbina la qalil wannan duk girman shi a cikin halittar ubangijin mu kaɗan ne wai na shi kenan da aka saukar da ina ɗina kalkasar sai ce wai shi ma an saukar nan ya ce wa ina ɗina kal'aqad fasalli na rabbika wazlaq inna shani aka huwa al'ablaq wa ya saukar mai shi annaba ce an ba shi kawsara shi ko zai ce wai shi kuma Allah saukar mai mu ne muka saukan mu ne muka baka hankaka shida shida wai kai sallah ka tsaye da sallah ga ubangijinka ka ringa tsakale kai zalaka ka ringa zakulo surori ma na zalaka ka ringa tsakale irin yadda yin zala suke irin nan wai inna shahada aka wala ablat wai ba wani bane makinka illa min doda to shi kuma na na shi kira to saboda haka ya abin da yawa ya kamata mu tsaya mai mu ja diwani
Allah ya kara mana lafiya da mu da ku baki daya Allah kuma ya kara tabbatar da mu bisa ga daga dagin maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah ah, wannan lamarin dai alhamdulillah yardadde ne Ah, muna cikin wato fadin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma muka samu ahlul baitin nubuwati sallallahu alaihi wasallam sun shigo mana cikin wannan taro mun samu baki sharifai ahlul baiti wanda suka zo daga katsina don sarkin don wazirin sharifai na kazina ya shigo muna cikin karatun diwanin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala no to saboda haka alhamdulillah wannan wato alama ce ta ijaba alama ce wanda yake alhamdulillahi mun san cewa karbabbe ne wannan lamarin nan namu alhamdulillah tunda muna yi kuma gadon gidan ya shigo to alhamdulillah mun gode wa Allah muna kuma masa marhaba da saukan shi a nan duk mu da muka taru a nan masoya ne na maza Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya dafa mana to saboda haka ina neman jama'a kar ku gaji kamar yadda malam shehu ya fada yanzu yake shi Ibrahim ya ce in an samu bakon sharifi ya zo a yi masa hidima to ni ma ina neman jama'a mun samu bakon sharifi mu yi masa hidima mu yi masa hadiya wanda yake wato kamar yadda malaki ya faɗa mana yanzu shi ibrahim ya faɗa mana haka ne to saboda haka mai masa hidima a kawo hadiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mana lafiya jama'an da suke neman addu'a alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya musu dukan bukatunsu mu ma Allah ya biya mana samun bukatu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kade mana dukan fitinu Allah ya kawo mana dukan alkhairai alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roko Allah a duk wanda yake da bukata ta alkhairi wanda yake babu sabon Allah a ciki babu wani abun da zai sanke zumunci Allah ka biya masa dukan bukatunsa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana gudi Allah kuma ya kara mana daukaka Allah kuma ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya tabbatar da mu bisa ga san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake mu baki daya wannan abin da muka fuskanta wanda yake na maulidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya shine a gaban mu yanzu wanda yake a hannu Allah mu roke ka asar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu ikon gabatar da shi yanda ya kamata asar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka taimake mu baki daya duk abin da muke so Allah kai kike da shi kuma yanda kake bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke rabawa Allah ya sa maza Allah ya ba mu babban rabo cikin abin da yake rabarwa ya ba mu babban rabo ya zama da muna da babban kashi kashi mai yawa cikin abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake rabarwa Allah ya taimake mu baki daya Allah ya biya ma kowa bukatunsa akwai wani bawan Allah da yake neman a yi masa addu'a ina roƙon jama'a karanta masa fatiha daya alam nasra kafa daya salatul fatihi kafa daya kuma Allah ya biya bukatunsa mu ma Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya ba mu abin da muke so duniya da lahira Allah kuma ya kara mana lafiya ya kara mana madadi ya kara mana tarafi kuma ya kara mana dukkan alkhairai بجاه مولانا صلى الله عليه وسلم وبجاه مولانا شيخ تجان وشيخ ابراهيم بدير عطاهم فاتحة دياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين